أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 25 ga wata na safar hijira shekara 438 wanda ya dace da 25 ga wata na 11 shekara 2016 a darasinmu na ƙarshe kamar da yan wamana cikin kisar annabi ibrahim a.s. wanda mun yi darasi na harko insha Allah yau za mu yi darasi na biyu kuma kamar da na yi bayani a harkon darasi irin wannan kisoshi ba kurin mu karanta mu ji labari bane ba ganin can harko mun karanta aya mai bayanin cewa inna ibrahim kana umma wannan umma magana cikin bayananta magana abin koyi kenan kisa ce za mu karance ta mu ji irin abin da ya wakana irin yadda wannan bawan allah ya rayu kuma ya zamanto mana rayuwar shi da gwagwarmayar shi ta zama to mana darasi ne mu ma a cikin rayuwarmu muna fatar haka a darasinmu na ƙarshe bayan annabi ibrahim alaihissalam ya wa mutanen shi tambaya ta jayo hankali na abinda kuke bautawa hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurun duk wannan bayanai bayani sun gabata na hujja lalle ta wannan ya ji hankalinsu duk abin suke bautawa baya jin baya amfani baya cutarwa cikin tattaunawa sai ce kai musu matsayin ubangijin da yake kira a bautawa da yake kira a kadaita da ibada ya hudi daga cikin abin da yake a hili karara allazi kuma ba allazi khalaqani fa huwa yahdi allazi tu'mini wa fa innahum aduwwun li إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين cewa Allah subhanahu wata'ala wanda muke kira ko nake kira a kadaita da ibada yace allazi khalaqani fa huwa yahdini cikin matsayin shi shi ne ya halice ni kuma shi ne ke shiryar da ni wallazi huwa yut'imni wa yasqin shi ne ke ciyar da ni kuma ke shayar da ni wa za marid fa huwa yashfin in ne rashin lahiya shi ke bani lahiya wallazi yumitini thumma yuhyin shi ne zai amshi raina kuma ya ta sake tada ni wallazi ataman an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine nake kwadan ya gafarta mun kurakure na a ranar sakamako tun ranar kiyama anan sai yake addu'a kuma rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihin cewa ya Allah ya ubangiji kamin kyauta nan kamar da ibn Abbas ke cewa hukuman ana ilimi Allah kamin kyauta ta ilimi kuma ka gama ni ka sa ni layin bayin ka na kwarai sai cikin addu'o'i da yake roƙon Allah subhanahu wata'ala waja'al waja'al واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم na'am واغفر لأبي إنه كان من الضالين
yanzu cikin addu'o'i da yayi waja'alli lisanin sirkin fil akhirin Allah ka sanya min harshen gaskiya nan harshen yabo ko na huce Allah ka sa in zamanto abin yabo ga yan baya magana kenan ka a ambace ka a ce ai mutumin banza nawa aka ambata ai Allah ƙara ƙasa nawa aka ambata aka zaga aka aka aka la'ance su kenan abin da yake roƙon Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mun harshe na yabo bayana abinda ka fata duk mai imani ya kamna ko da ka koma ga Allah kakka bar abin aibantawa bayanka ka yi kokarin aikin alkhairi wanda za a yabe ka ko bayan ka huci kina Allah ka sanya mun halishin yabo ga yan baya waja'alni min wasu jannatin na'im Allah ka sa ni kuma cikin wanda za su gadi aljannan ni'ima eh urustumuha bima kuntum ta'lamun ta'malun an sa aljanna kaman zaman gado asalin dan adam ne yake mai gado ga dan adam wani abu ne bai jibinka ba wahalarka kuma zaka mallaka kamar naka haka gado ke ba abu ne ba kai baka sha daure ne baka sha wala ko ɗaya ba a tabbas za a fara ka ɗauka kuma ka mora kamar kai kai to shi ne kenan kenan aljanna lalle Allah shi ne kayan shi amma zai ba yan aljanna wannan abun kama abu naka misali kirin ka sa cikin magadan aljannan ni'ima sai waghfir li abi Allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dalil babana iya daga cikin batattu ai can mun karanta lokacin da uban ya kore shi i wajin ne maliya kaza kaza hada ko ai yace za ta za ta gaba daga rabbi ko zan ma maka harta ubangiji to nan cikin alƙawarin da ya ma uban na roƙa mai gafara Allah subhanahu wataala illa cikin bayani da muka yi na cewa annabi Ibrahim alayhi salam yana za mu karanta kisar shi ta zamanto abun koyi amma wannan mas'ala Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan mas'ala daga cikin abin da za a yi koyi da shi cikin sayyid bukhari haka sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an san da yadda Abu Talib ya ɗauki dawainiya ya sha wahalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa san yadda dai sha wahala wanda ƙarshen rayuwa Abu Talib duk abin da aka yi duk abin da ya gani galgajiya da rike gado da rashin rabo sababin dai ma'ana galgajiya riko ga galgajiya shi mai sababi na cewa ba zai bar addinin da ya gada ba domin ya zo wajen mutuwa duk da kanar salama bai dangana bai na kiran shi ya am la ilaha illallah kalmatin muhajira ka biya inda Allah ya ammi ka wada kalma daya kai kalmar la ilaha illallah in samu hujja a wajen Allah ta cetonka a nan abu jahal da abdullahi bin abi umayya bin mugira suna tare mu yabo abokai suna zamne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ya ammi kai kalma guda in samu hujja ma shaida gobe kiyama sai ya ba ya ba talib a tara gabu an millati abdul mutallib ya ba talib yanzu zaka kiyama zaka bar addinin abdul mutallib ka addinin babanka za ka bar addinin na gargajiya manzala yana yi suna yi shi abu zalim anan ya kawo ƙarshen rayuwa ƙarshe manzala iya mishi miyagun abokan suna mishi rashe ya muhammad iya kuri in ba don baka a aibanta ni a ce ciwon mutuwa na gajiya na wannan kalma da don horanta maka rai da na wannan kalma amma gaskiya ina nan kan addinin babana annan salasalama ya sake shi a nan yake cewa wallahi ama wallahi la'asaka fi laka malamun ha'anka ya ce na rantse da Allah duk da haka ya ce zan ci gaba da roƙa ma gafara ta Allah matuƙa ba hannun ba matuƙa ba hannun ba yako zai roƙa ma gafara ta Allah kan wani imam bukhari da imam muslim suka ruwa da cewa dalilin sabkar fadar Allah subhanahu wataala makan lin nabi wallazina amanu ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah subhanahu wa ta'ala yana ta ma kana linnabi wallazi na amanu an yi tsakafin limushirki na walwakanu uli kurba Allah sun kata fatar Allah wannan aya ta sauka kan wannan kissa cewa bai dacewa ga annabi haka ga duk wani mai iman ga masu imani bai dacewa an yi tsakafin limushirki su roƙi gafarar Allah ga mushrikai walau kanu uli kurba ko da dangi ne na kusa da su bai dacewa ga mai imani ya roƙi gafara ga kafir ga mushriki kuma ko mun kusan ka da shi yace min ba'd ma tabayyana annu ashabul jahim bayan ya bayyana wannan kafiri dan wuta kuma dole mutum kafirci a kare ka hanya mutu aka yi tsammanin kaza amma bayan ya mutu akan kafirci wannan tabbaci dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani sahabi cewa hasma marta bi kabarin mushrikin fa bashir bin nar duk inda ka zo hucewa kabarin mushrikai kar ka samu ka ba shi bishara ma cewa da wuta dan wuta ne gurin wuta tana jiran su kakka yi shakka duk inda wushi da ke yake kakka annabi ta ma kai kai mai bishara da wuta wani sahabi kace manzon Allah ya ba aiki tun da wuce yana yi eh tun da wuce yana masa bishara da wuta kenan wanda ya mutu aka wuri dan wuta ne kan gariya to wannan kenan a wannan aya he ta zo aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahaba da manzo Allah ya ce Abu Talib zan ci gaba da roƙa ma gafara ta Allah malamun har anka mataka ba hana ni ba yanzu kai hana yanzu kai na hani ya zo an hana shi ba shi ɗaya ba ga duk wani mai imani bai dacewa ka roƙi gafara ta Allah ga wani wanda yake mushriki ne ko mun kusarka da shi to anan sai Allah subhanahu wataala ke ɗauko maganar ta annabi ibrahim alayhi salam da aka samu ya roki Allah ya roki gafar Allah ga baban shi Allah ce makan safar ibrahima wa makan safar ibrahim li abi illa mautan wada iya istighfar wa makan istighfar ibrahim li abi istighfarin da ibrahim baban shi illa amma mautan wada iya alqawli ne ma uba zai mishi amma falamma tabayyana law annahu adu la tabarra minhu lokacin da ya bayyana cewa uban makin Allah ya mana ya kafiri ne gangariya tabarra aminu ibrahim sai yanki kamna mana ya yanki alaka da uban gaba daya kenan ba kan hujja da addu'a ibrahim alayhi salam ta cewa ya roki gafir da abi in ga min dalil a ce za a ma tsoho ko wani kusa addu'a bayan ya mutu yana mushriki wannan alƙawari ne yayi kuma yayi amma da ya bayyana cewa makin Allah ne dan wuta ne shikenan tabarra aminu kenan kama dauki wata hujja kan wannan mas'ala shi inna ibrahim la'awahun halim lalle ibrahim Allah mai yabo bawa ne mai yawan komawa zuwa ga Allah yana yawan komawa zuwa ga Allah kuma mai hakuri ne mai jimiri ne wannan shine abin da ya wakana yanzu kenan cikin addu'a da yayi waqafir li abi innahu kana min ad-dalil Allah gafarta babana babana iya daga cikin batattu sai ya kuma wala tukhzini ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم أنا الله سبحانه وتعالى yake ba mu labarin wannan bawan Allah iya roƙon Allah wala tukhzini yawma yub'athun Allah kada ka kumetar da ni kada ka kaskantar da ni yawmul ba'thun da ranar da za a tado bayi ƙalƙashin wannan imam al-bukhari ya zo da wata ruwaya kan ƙarshen wannan bayani annabi ibrahim alayhi salam bayan ya koma an tada kiyama an je kiyama uban shi iya cikin ya je ga Allah yana mushriki yanzu ibrahim alayhi salam sai yake tuna amsar addu'ar shi da Allah da wani addu'a ce karɓar ba da ya roƙi Allah wala tukuzuni ma ba'sun Allah mai tabbata wani addu'a sai ta ya rabb wa'atan ala tukuzuni ma ba'sun ya Allah kamun alƙawalin ba za ka kuma tanje gobe kiyama ba ran taro bayi to ta ayya khazin akhza min abi al-abad ya ya Allah wani kaskanci ga babana a cikin wuta an an nisa babana kuma an ce za an ce baba kuma ta ni ba ka kantar da ni ya yanzu ke mana me ya matsayin baba na a yau kamar imam bukhari ka ruwaya bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce Ibrahim bai kasan ka me sai Allah ya juye surar uban sai idan ya diba sai ga sai ga wani kure ya dabar da gwal da jini ko da tabo sai a kama wannan kure sai a jefa shi wuta da wata siffa daban ba siffar uban ba magana ke da amma da wuta wutan da ya tayi illa kudin an sauya siffar ta uban amma da wuta aka ji washi na ka Allah subhanahu wataala baya magana yahiya ko magana wani tausayi kan wanda yake mushriki ne ko dan waye ko wane ne wannan shi inda Allah da dama wannan inda har Allah subhanahu wataala zai ma wani da ba Ibrahim kuma cewa inda har Allah subhanahu wataala a wannan al'umma Allah zai ji kan wani mushriki da ya ji ka abatali duk da yan shi'a tana kawo ruwoyi marasa tushe waye an gano ta mishi yawa ne ne da dandai wani abu kamar abu kasan shi'a ta gina kan abu kabilanci addini sai gida hesuwa ne sai su kawo da masu yana mawai hesun da ƙarye sun kare wai shi ma wai wadan da aljana ne bayan nasu sunna da nasu tabbatacce ya mutu ya kawo ne wannan abinda aka amma mazara tambaya ya rasulullahi me irin wahala da abu ɗalibe maka wani me ya amfana da kai ya ce ya amfana da ni na mai wani nau'in ceto mene da aka mai ceto shi za a kashi bakin wuta bakin idan sau a wuta amma ƙwallowa tana tafasa shi na kame a kashi wani shi ɗan gehe-gehe ɗan gehe-gehe wuta a kashi amma inda yake bakin idan sau amma ƙwallowa tana tafasa washi ne aka shi aka mai dan dama dama wannan dan abu ne ya samu dama dama ba ta tsaka yake ba kin Allah bai gafarta ma wani bai tausaya mushriki Allah kiyaye kinan wannan abin da ya roka cewa Allah kaka kulmantar da ni yawmul ba'su ranar da za a tado bayi yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da diya a ran nan ba ta dukiya ba ta amfani an ba da wannan mai aka magana ranar da dukiya ba ta amfani ko ɗiya na abin nihi ba don ba wai ana kore amfanin dukiya da ɗiya gaba ɗaya ba ne ba a wannan rana ce kinan wanda alayi a duniya dukiya ba ta amfane shi ba bai nemi ba dakira da dukiya domin tabbas dukiya abu ne na neman aljanna abin neman dakira ne hatta na yamkanin jihadi jihadi biya malikun anfusikum eh ku yi jihadi da dukiya ku da raukan ku musulunci ya san kimar dukiya amma abin ne ta zamanto maka a nan duniya ta zamanto maka jarin neman lahira kina waninta za ta zamanto ma jari na neman lahira dukiya tabbas da dakin Allah bai rabuwa dukiya ba ta rabuwa Allah ta ga musu kenan haka diya za ka iya tarbiyya ga diya ka sa hanya ta kwarai ka su samu aljanna kai ka samu kamashin radiyanka kenan ɗiya su ma akwai ranarsu amma abin da ake magana wanda a nan duniya dukiya bata amfane shi ba ɗiyan bata amfane shi ba ya koma ga Allah to a baka dukiyar duniya duk abin da ka mallaka na ɗiya ko dukiya ba sa amfanin ka da komi a daga sai ce yi illa man atallaha bi qalbin salim kuran sai wanda ya je ma Allah da zuciya lahiyayya nan lahiyayya shin babu shirka shin babu dan akwai cikin imam ibn kathir ya ka tafsirin wannan kalma ta kalbin salim ta abu usman na saburi ne cikin magabata ya ce abin da kalbin salim ce bai ake ne kalbin salim ya ce kalbin salim min bid'a al-mutamin da sunna ya ce zuciya wadda take ta lahiyayya ba ta bid'a ta nutsu da sunna haka ya ce ibn kathir kan tafsirin ita ce kalbu salim zuciya wadda ba ta bid'a kuma ta samu nutsuwa akan sunna ita ce zuciya salim ala kulli hal cewa tafsir ibn musayyib cewa kalbun salim ma'ana kalbun sahih zuciya lahiyayya kenan wannan wanda ya je ma Allah kenan anan kenan abin iya da gyaran zuci wanda a wannan wurin can cikin kaf Allah subhanahu wataala iya magana ga yan aljanna zai ce magana an kawo aljanna kusa ga masu imani ba nesa da su ba mai ce gaba wasu mutum da mutum ke garba id وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب na'am Allah subhanahu ya ba mu labarin matsayin idan kiyama ta tashi yace za a kawo aljanna wata sujanta lil muttaqina ghayr ba'id za a kawo aljanna kamar tsoron Allah ghayr ba'id an ce ya aljanna ba sa shan wahala wajen shigal sai an kata kusa ghayr ba'id za a gwada musu cewa hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan ma'ana aljannar abin da aka yi alkawali ne a duniya gabawa mai tuba mai komawa zuwa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah hafiz ita wane ne man khashir rahman bil ghaib wanda yaji tsoron Allah a fake ma'ana nan ko da shi ɗaya ne a duk inda yake yana tsoron taka dokar Allah iya tsoron Allah dan akwai wanda mutane cikin mutane bayan Allah na kware ne amma daga sun keɓance suna shi shiga mugun hali akwai da yawa cikin al'umma aka samu da yawa mutumin kware ne a baka in yi ma hira masha Allah amma inda za a samu a wata unguwa ko cikin wata jama'a sai ka sa mugun mutum ne wanda irin wannan shi manzo ke ba labari cewa gobe kiyama yace wasu mazaje daga cikin al'ummata ya tuni yawmul qiyama bi amalin amsal jibal tamam fida fa yaj'alu Allah haba'an mansura ya ce na san wata al'umma ta cikin al'umma ta wasu mutane rijalu ya tun bi amalin za su zo da wasu ayyuka na gari amsal jibar ta hamdu bida kyawun aiki ya ce aiki mai yawa kamar girman duwatsun tihama kenan gobe kiyama za su zo da ayyuka na gari amma fa ya ja'alu hallaha ba amma sura Allah sai ya sa aikin gaba daya ƙurar abin shekewa amma ta cikin al'umma ta ne cikin al'umma ta suke ɗaya cikin abin ya rasulullah ka gaya mana su ka siffanta mana su ka ajiye wani cikin layin su ya ce inna hun minku tare suke da ku cikin ku suke si sallah da ku haula kiyamul layl amma wallatin nahum idan khala bi magharib lan taquwa layyan su in suka kebance inda ba sa tare da ku to anan wa za su taka alhurmar Allah za su taka dokar Allah ke cikin jama'a na gari ne amma sun kebance mutanen banza ne irin wannan za su je kiyama da ayyuka na gari amma Allah subhanahu wata'ala ce zai ɗauki aikin ya sa a sheke shi wannan shi ne haɗarin maganar riba don Allah ba kenan wannan wanda ya ce ga Allah da zuciya lahiyayya eh za ka aljanna kusa ba nesa ba ga dukkan bawa mai koma zuwa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah ko da shi ɗaya ne ya ce mana shi da abraham bilgaye wajen bi kalmin salim wannan kiri ya ce ma Allah bi kalmin munib ya je ma Allah bi kalbi munib zuciya wadda ta koma ga Allah sak ga nan magan kalbi kenan kalbin salim kalbin munib din dai ma'ana ta zuciya kenan akwai magana muhimmancin gyaran zukata muhimmanci aka ta yanwa babu fa'ida ga musulmi wajen jin qur'ani ko jin wa'azi kullun yi kokarin kadan ma ka ci gaba ka yi kokarin yaki da ita don kowa ya san cikin shi kasa da ke da matsala ya sani ba shi da matsala ka yi ƙoƙarin jin ƙur'ani jin wa'azi ka yi ƙoƙarin gyarawa da kaɗan da kaɗan har ka samu mallakar zuciya domin duk abin iya ga zuciya Allah subhanahu wata'ala yana aiki da zukatan bayi ba da kama ba ba da jinsi ba zuciya abin a zuciya ki a takawa hahuna ita ce babban abu da adam zuciya ka yi ƙoƙarin gyaranta kai kokarin a wani hali kake tsakaninka da hukuncin Allah da dokar Allah da maganar Allah abin kenan a zuciya yake ga wanda he wanda ya je ma Allah da zuciya lahiyayya sai Allah kace irin wa'annan bayi su da udkhuluha bi salam ادخلوها بسلام نعم.
ذلك يوم الخلود نعم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد irin waɗannan bai wanda suka je ma Allah da zuciya lahiyayya su ne ake cewa udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud ku shiga ku shige ta wace aljanna ku shige ta cikin amincin Allah kuma zalika yawmul khulud ya wannan ita ce a yau ranar da an an shiga ba a shiga a huta an kare sabanin ni'ima ta duniya zaka samu ta yanki a ce babu wata ni'ima ta duniya da ba ta yankewa ko menene ya ce Allah subhanahu wata'ala sakamako bai sakamako da duniya a matsayin sakamako na kwarai babban sakamako da abin da zai yanke Allah bai cikin sakamako abin zai yanke kariya zai ma menene amma na duniya na lahira shine sakamakon da in ka zamu zaka dawoma a ciki zalika yawmul khulud me yake cewa lahum ma sha'una fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so a ciki mutum zai iya guri duk abin more ka more akwai abin da baka sani ba na wanzu abin da ake nan a wata ƙasa ana baka sani ba to Allah ce zai baka duk abin da kake so kuma ƙarin a hannun shi ke zai muku ƙarin ni'imomi a kai ma baka sani ba eh ƙari na musamman iya iya ga Allah da cin an ce babban ƙari da Allah zai bayi dibu fuskar Allah subhanahu wataala dibu- diban Allah ya komi da cikin aljanna kenan wannan shine matsayin wanda ya je ma Allah bi kalbin salim dan uwa muna magana Ibrahim alayhi salam cikin nan irin addu'o'i ne bayan ya kawo hujja ga mutanen shi ya gwada musu gaskiyar addinin da yake kira kanshi da raunin abin suke kanshi he mu koma can inda Allah ke tabbata kalibin da abi azara ta taka asnaman alihatan وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين na'am nan mun ji eh, ba za- mun yi bayanin bayani na horko a cikin gida na annabi ibrahim alayhi salam iya cikin gwagwarmaya da ya fara a waje ya ma uban bayani nasiha a gida a nan irin nasiha ce da ya yi ga uban da sauran al'umma ya musu wannan bayani a cikin a waje a cikin tare da sauran jama'a shi Allah ka ce wa idh qala ibrahim li abi azar ka ambata mutane lokacin da ibrahim alayhi salam ke magana ga baban shi azar li abi azar nan malamai a azara ai ba baban shi bane ba amman shi ne ai ta dai kama kan ba kai wa shi Allah ta li abi Allah ya san ammi ya san hal a qur'ani ya ambaci ammi ya ambaci hal dan uwan uba dan uwa da Allah an bata san komi sai Allah bai ce bi li amhi aga to kun ga kanka wahala ya kaba ga wai amin shi ne ma abin da ibnu kasir ke ce abin da hanya mai hiciya ma da wani masu irin wannan yawo aiki me ka haka nan aiki da da tawon tarihi yace zai yi illa abu ɗaya zai iya ɗauka wani azar kalma ta cewa uban yana da suna biyu azar cikin suna imma lakabi na uban amma da sunan uban ne alaƙul hal imma suna ne na asali ko ko lakabi ne amma sunan baban ne ne me yake ishara yake yin su samu wani suna cikin littafin tarihi da sunan ibrahim ta wanda da sunan azar ba mai raba shi da shi haka allah ce li abiyi azar kurin ka tsaya a nan kurin baban shi azar ya mai wannan magana ta cewa a tattakhizu asnaman alihatan ya baba in zaka dauki wannan gumaka abun bauta inni araka wa qaumak fi dalalin mubin gaskiya baba da kai da jama'arka ina ga kuna cikin wani bata kun batan ku abu ne mubin a hili yake Eh, abu ne a hili ba wata shubha akan bata kuke wannan iya cikin kalubale ta hili da ya fuskanci uban da jama'a rashin wannan ya Allah ka cewa ka taka nuri Ibrahim malakuta samawati wal وكذلك ardi نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين Allah subhanahu wata'ala ke ga Ibrahim alayhi salam don gaskiyar magana wanda ka ci tarihin wannan bawan Allah ya tashi a wata duniya in a kusan a wani duniya gaba ɗaya duniya kaf gabat da yamma kusan da arewa babu wani wanda ya san Allah ya shiwa a wani zamani shi kaɗai ne haka ya tashi sai Allah subhanahu wata'ala ya mai wani abu wanda yake ya ƙare samun ƙarfin gwiwa ta gurmayya ya ce wa kazalik nuri ibrahim malakut samawati haka muka dama ibrahim yin muka aka dama shi ya ce malakut malakut samawati wal arad ababe na ayoyi hin agoda mai haza agoda mai ayoyi na musamman irin irin abin lagura mishi haka haka muka dama ibrahim malakut samawati wal arad agoda mai ayoyi manya manya na Allah na sama da na ƙasa Allah ya bude mai gani karara da ya samu ƙarfin gwiwa ƙarƙashin wannan na ga cikin tafsirin mu na na na na amane mun kawo kisar wannan kamar kisar hadisi wanda ya tabbata wanda cikin hadisin shi ma akwai darasi kan shi wanda muka taɓa wannan addu'ar ga zan iya karanta nasu na zo da nasu ana rubuce wanda imam ibrahim da imam tirmidhi ruwaito aka imam ahmad kuma hadisi ya inganta mu'adh bin jabal ke ba labarin cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya makara bai huto ba sallar asuba ita hatta kidna na tara a shams aina shams har kamar mu ga hasken rana annabi ya makara kamar magana ta bullo kiran gari ya haske bau suna jira bai zo sallah ba yace fa kharaja sari'an fa tuba bi salah fa salla rasulullahi sallam wa tajawada fi salati falamma sallam da'a bi sawtihi qala qala lana ala masafikum kama antum thumma fatala ilayna thumma qala ama إني سأحدثكم ما حبثني عنكم الغداء إني قمت من الليل فتودعت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثة قال فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت بدء أنامله بين ثدييه فتجلى لكل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قال قلت مشي الأقدام إلى الجماعات أو إلى الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباق الوضوء هنا هنا الكريهات النساء قال فيما فيما فيما معناه ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قلت اللهم وتر وفي رواية إذا سليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فترة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال إنها حق فدرسوها ثم تعلموها معنى رواية أتقيتي ما أتقيتيها من زال صلى الله عليه وسلم يا مكر أصلر أسبا بايا رانا تاكو سب الله ويوتو سيتي كوا يا إنديك كوا إنديك سيبين غريم sai yake cewa abin da ya wakana na tashi cikin dare na yi kiyamullai ba na kiyamullai na salata abin da Allah kaddara min sai ɗan gangedi ya kama ni wannan gangedin sai barci ya mun yauni a cikin wannan barci kurin sai na ga Allah tabaraka wa ta'ala kina ya ga Allah a mulki ya ce na ga Allah mai girma da buwaya cikin mahi kyawun sura ya ce ya muhammad ya kiraye ni ta ce labbaika rab amsa kiranka ya Allah ya ce a kan mi mala'iku ta sama ɗaukaka ke tattaunawa a kan mi mala'iku ke tattaunawa na ce ya Allah ban sani ba ya sake min tambayar a kan mi mala'iku ke tattaunawa na ce Allah ban sani ba ya mun tambaya sa uku ce bayan wannan tambaya ya ce sai na ga ubangiji ya ɗawar tahin hannun shi yadda ta ne da girma yau ta yi hannun shi a tsakanin ka huduna na baya ya ce sai da na ji sanyin wannan hannu a gabana sanyin ya hudu kullu ta miki na san da na ji ya ce bayan ya mun haka ya ce sai ya buɗe mun komi Allah komi aka gwada mini sallallahu alaihi wasallam yanzu ke na komi yanzu bayan an gwada mini komi sai sake tambaya ta akan me suke tattaunawa ita yanzu daga komi yanzu komi yanzu an gwada mini yanzu ce suna tattaunawa ne cikin kafara abin da ke kura gafarta kurakuran bayi irin ya karo to yace, menene kura abin da yake sa kafara ta kurakurai yace tahiya zuwa masallaci zuwa aikin alheri kenan takon da kake zuwa masallaci da cika arwalla a lokacin sanyi misali da ciyar da abinci da kyakkyawar magana da sallah cikin dare wasu na barci tunda wannan bayanan su ne kafarat to a nan wata ruwa ya ce to a nan sai Allah ya ce mini idan ka yi sallah ka karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafira li wa tarhamni wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man hubba amal hubba amalin yuqarribu ila hubbika wannan ma'ana addu'a yanwa Allah ina roƙonka Allahumma sa'aluka fi khairat Allah ina roƙonka ayyukata ayyukata alkhairat fi khairat wa tarkal munkarat Allah ina roƙonka in bar dukkan abin da baka so shi munkarat wa hubbul masakin Allah ka sa mun san talakawa wa anta ghafirani wa tarhamni Allah ka gafarta mini ka ji kaina wai za a rata fitina ta ƙaumin Allah idan za ka yi nihin fitinar wasu mutane ni fatawfan ya kai na maftun Allah ka amshe raina ba cikin fitina ba asa aluka hubbaka Allah ina roƙon sanka ka bani dama sanka ka sa mun sanka wa hubba man yuhibbuk ka sa mun san din mai sanka wa hubba amalin yuqaribu ila hubbi da san dukkan aikin da zai kusanta ni zuwa samun sanka annabi ce wannan mulki wannan magana gaskiya ce eh wannan mulkin gaskiya ne yace ku koyi wannan addu'a kuma ku koya ma wasu nan me yawan maganar kenan Allah subhanahu wataala yakan bude ma bawa yaga yaga ayoyi manya manya haka Ibrahim Ibrahim asalam abada mai ayoyi na sama da ƙasa kuma Allah ya ce ya mai haka ya gwada mai ayoyi malakutar samawata wal arad yace wal yakuna min al muqinin dan ya zamanto daga cikin masu yaqini ka sana fadar Allah subhanahu wataala wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tu'il mauta قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
anan Allah subhanahu wataala muna magana Ibrahim alayhi salam an gwada min manyan manyan ayoyi daga ciki yarda da Allah neman samun kat a gaban shi akai Allah ce wa idh qala Ibrahim rabb ka ba su labari lokacin da Ibrahim alayhi salam yake kiran Allah rabb arini kafa tuhir mota Allah ka gwada mini yaya kafir bayan Allah ya raya komi amma na mutum ya Allah ka gwada mini yaya ake raya matacce a gwada mai a gaban shekaru kai fatuhi da mota Allah yaya kake raya matacce ƙara aula mutumin ibrahim ba kai ba imani ba ne ba bala bala a na imani Allah na da kan komi na imani na da Allah da ikon kan komi amma ta walakin da ya tama ina kalbi Allah na yi wannan roƙo ne don in ƙara samun nutsuwa shata lati kamar kalmu ayyana da abu zama labari ba kamar gani na gaba dan adam kullum ya tasiri da gani iya tasiri da gani gaba na musa alaihissalam lokacin da ya je wajen munajati allah mashi labarin a bayan ka samiri ya bada mutanen ka sun kama gumki suna bauta ma gumki amma musa ka ya ji labari kuma ya rada amma iya zuwa iya ganin da idan shi kurin dan tsoron tashin hankali Allah ta rasa faɗa suka faɗa suka faɗa ne shi abin tsoron kama shi yadda Allah na taɓa taura kenan kullum na Adam ya ga abu da idan shi ya mai tasiri duk da iman zuciya Ibrahim baka yi imani yace bala na imani walakin da ya taɓa inna kalbi Allah na wannan roƙo ne don in sami ƙarin nutsuwa ta zuci yanzu sai Allah ce za abin zai fakuz arbata min tayr fasulhunna ilayk yanzu abin zai Ibrahim dan ka gani a gabanka ka samu tsuntsu iri hudu tsuntsu hudu a a ce dawisu da garmaka da habjiya da wane ne kakan kwana kurin tsaya kurin tsuntsu hudu kuran sai maka kwana duk sauran kama ka bisa Allah da haifar da shi ya ibn ibn kasir ke cewa irin wannan bayanan inda har akwai wata fa'ida a ce ma garmaka da yusu da tabara ya Allah ya mata kun ta tsuntsu hudu kudin ka tsaya ka shiga yawo eh aka ce nemo tsuntsu hudu daban-daban kiran iri daban-daban eh ka nemo tsuntsu hudu ka gama su wuri guda fasulun ilaika ka yi guntu guntu na misali tsuntsuri daban daban iri hudu an gama an dake an murje wuri guda ko kuma tsuntsu ne wuri guda gama su ya samu ya kashe ya gama su wuri guda aka ce ya ɗauko yanki yanki fada alakurji abin minin juzan ka sa a kowane mana ka ɗauko tsuntsun hudu ɗan ka gama su ka ɗauko kan dutse hudu ko ina ka ɗora nan guntu daya nan guntu daya nan guntu daya wuri hudu sun ji da kunje balan min minun jaza'an ka dauko dutsen hudu ka dora akan duwatsu ko ina guntu guntu kurum kun ga kalin ga Allah yace idan kai haka su mu da'un an ka ajiye dutsen hudu a kodu sai ka kira tsuguda dutsu kaza kira shi an ka kira hal dutsu da un dutsu ne kira iya kallo wannan tsuntsun nan ya taso nan ya taso nan ya taso nan ya taso sai game ɗan wannan ka tambayi wanzu ke aiki cikin laboratorikin abin abin abin aikacin aihuwa ko abin aihuwa idan abin masu ke mamaki idan aka ɗauko abin da ke na abin da ake mutum wani abu ne wa ilimance ɗan mutum a nan haza abin idan ga abin da an gama kwan guda biyu na mace namiji duk abin da yake hanci daban na kunne daban duk wani ilimin al'adar ga suna a game aka ce da kansa ga wani iya warewa iya gamo da nan iya warewa iya gamo da nan rabuwa suke yi da kawai da kanshi wani alimanci ya yi ya gwada mutum wani ilimin dan adam allah da kayan aiki ana gani haza kace misali inda za a ɗauko wani ɗan juzi'i na wani ɓangare misali na hanci a kai wajen kunne ta sawa zai ya komo da kai shegami wani abu na allah ya gwada mutum da ilimi da ban hana guda mai aya a hili karara duk abin da Allah ya na jinsin mutum duk gama da wani wuri kun kace kamar wani ne a gaba kamar ka saba ga kuma shi Allah ke su suna mamakin abin yayi abin yake wakana haka kaga duk abin da aka yi na halitta iya warewa iya gamuwa dan wani iya warewa inda za a kamo dan sa a sake mai wuri zai tashi ya koma wurin shi ya da su su ba san ba aiki ne na mala'ika Allah ya zaka shi eh mun yi ma ya karam kenan to wannan an gwada mu Ibrahim wannan aya a hili karara cewa ka ɗauko kurin ka ɗora ka kira tsuntsu guda iya kira tsuntsu guda wannan ya game wannan ya game wannan ya game kun sai tsaye ka tsuntsu guda ya ware a shi daren shi haka ki kira wannan haka ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne ya kiraye su kuma Allah ya raya kowanne a zaman tsuntsu ka zami Allah ya bari Ibrahim abu da ya zama to mai aya ya ga abu a hili karara bayan ya zama ci ayoyin yanzu an gwada mai hatta raya matattu kuma me yake kama gana rama ta tura wani wuraren don iya daga cikin abin da ɗan adam tun nuwa da talam har yau mutane da yawa sukan kafirce ma Allah subhanahu ta'ala akan inkari ko musun ya za a yi bayan an mutu a tashi irin wani misali Allah ya gwada mutane irin wani misali ɗaya ɗaya wanda a duniyar Allah sai ta da mutum bayan mutuwa kaga wani ko an gwada ma wannan wannan makita na sikta uzair ko ire-iren wannan an gwada mai gajaki ya mutu ya mutu shekara ɗari da mutuwa shi ma mai abawai asalin ala wani labari ana ce wani bawan allah ai tunani yake ya za a yi allah ya tada mutum bayan mutuwa ai zaman da yake tunani bawan allah na kwarai bawan allah na kwarai amma ka iya tunanin mamaki yake mamaki ya allah zai tada mutum ko wani gari da an mutu misali yake mamaki ya ya za a allah ya tada mutum bayan mutuwa sai allah kashe shi za shi gona da jakin shi da abincin shi ɗan guzurin shi ko Allah kashe shi cikin bakara shi rago sai da aka shiga ɗari ɗari aka yi in allah ɓadda idan bawon da gan shi har ya lalace jakin ya lalace sai bayan shekara ɗari an manta da neman shi an ƙare an dangana kun rana kun allah ya tada shi kamar tashi daga barci a kurin ya wanga ya wanga ana kuma za ka yi mai tambaya wai shi kwanta ya ce na yi ɗan wuni ɗaya kwana ɗaya ko dai wuni ko rabin wuni aka ce a bawan Allah nan ka zamana shekara ɗari shekara ka ɗari a nan bawan Allah yanzu shi yanzu dole mamaki zama shi abin da abin da wanda ke ta mamaki ya zaka ko to shi shi yanzu ya mutu shekara ɗari an tado shi to yanzu kuma ya gani a gaban shi aka ce to yanzu jakinka di ba ga shi na kasu zuwa ɗaya ɗaya kashi ɗaya ɗaya ya lalace kasu zuwa ne aka ce ka diba yadda Allah zai raya matacce bayan mutuwa a gabanka iya kallo kashi wancan karab karab karab karab ya gamu kashi duka suka gwada a gaban shi ba zai ɗaya ɗaya ko da kashi gaban inda ke tsaya wuri ɗaya yanzu ga gangan kashi skeleton ga skeleton ko iya kallo kuma aka cika mai tsoka aka cika mai fata ga jakigar ya tashi ya boda a gaban shi aka ce kuma abincinka abincin da ya tuwo da shi shekara ɗari a cikin abin shi abincin da mata sana ko ya canza kamshi وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتثنى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما yasa dalili فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
jazakallahu khairan ala ka diba yanzu ka diba abincinka la ta'rifu sharabika lam tasanna ka diba abincinka da abin shanka kenan da abincin da farhoro misali da farhoro kin da abincin lam tasanna ko dan canza wari aje kwana bai kwana kwana dai kwana bi gari shekara dari aka ce abincin ko kamshin bai canza ba lam tasanna wanzu ila himadika ka diba jarkinka kaifa nan shuzuha sun mana kasuwa alama ka diba jikinka yadda za a gaba kashin ɗaya ba ɗaya ba ɗaya kuma a sa mai tsoka a gabanka har ma ta bayan da wanzur ila wanzu da maka sarrafa wani na ja'alaka dan mu sanya mu sanya ka aya ga mutane wanzur ila al'izami ka diba yanzu ka diba kashin ka gani kaifa nan shuzuha wanzu da izam kaifa nan shuzuha ko sun mana kasuwa alama ka diba kashin kashin jikin naka yadda za mu gama kashin daban sun muna kasuwa dama bayan an gama kashin kuma a sanya makashin tsoka a nan yanzu falama ta bayan lahu lokacin da a hili ya gari karara to ya san kuma yanzu Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir yanzu kenan ya tabbatar da Allah ashe abu ne mai sauki a wajen Allah kaga wannan Allah ba da mutane a duniya kenan wannan da Allah ya jinkirta kiyama sai ta yoshi sa a mutu an zama kasa a tauro Allah ya kyalle kullun kunye amma ya gwada ma mutane ayoyi a duniya iya da ikon tadawar wannan kurin ciki hikima shi da ikon shi shi ne kaddara kiyama sai an ƙari rayuwa gaba ɗaya kwanakin da Allah kaddara mu duniya abin da ya kaddara sai na halitta an miliyan nawa ne he ya ƙare lokacin da ya kama duniya he ya ƙare za a yi kiyama shi ne kurin amma yi za a yi kuma na an gwada muku aya ne kusan za a iya yi mai iko ne akan komi ƙarshe ma isa alayhi salam ga abin da ya wakana ko ya je mutum ya mutu da kwanaki a kai shi kabarin ya addu'a ya tashi a gaban ku ya komo ba ba kuma wa'adan ba a kullun tashi ko ya koma ce maji ne ya komo gidan shi cikin rayuwar iyalan shi akwai da isa ta da ya komo cikin iyalan shi ya ci gaba da rayuwar su daga bayan mutu na kira wannan Allah gwada ma mutane mai iko ne kan komi wannan an dan jinka ta kiyama ne ba ta da kiyama sai wani lokaci daban da Allah ya kaddara na kwanakin duniya da kaddara mata na mutane da zai halitta ku kare haukanku ba a yi ba a kaza Allah mai haƙuri ne ya iya jiran kowa kowa ya ƙari ya kuma gare shi da mai iman da mara imani a kan haka da yawa suka ta yi sai Allah ya kama misalai da yawa na raya mutum bayan mutuwa ina ibrahim alayhi salam yanzu kenan an gwada mai wani ayoyin da ya zama to daga cikin masu yaƙi ne yace falamma jan alayhi laylu cikin فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين na ibrahim alaihissalam ya gamu da a wancan zamani an ce ba wai intaji a akwai garuruwa akwai wurare da suke ta- kewayen shi ya a nan ne ya a nan mataki-mataki ne an za a nan ganin al'umma ce kuma kasan duk mutumin da ya bar Allah to rashin wani zai tsaya abin bauta daya dole ya kama da yawa tun da ra'ayi ne kin suna da abun bauta daban-daban daban-daban da dama da su yanzu zai kiraye su ta hanyar ba suke bauta ma zai musu kira a ɗauko wannan a diba matsayin shi a ɗauko wannan a diba hasa ganin kowane kin shirme ne ɗan wacewa ɗan adam idan ya bar Allah komai na iya kama ku. wani ɗan uwa ya aiko mini wata whatsapp wanda duk da akwai magana gori daga wata kafira wannan ta alman markel markel wata ke wannan ta ta alman angela markel ta ba wanda duk da ita meye take yi tana matsayin kaman gori ne ga musulmi na cewa musulmi duk da cewa addininsu guda ta kawo misalin shin shin da india ta ce suna da abun bauta wajen makaca 150 an karanta an ga abun bauta 150 gare su shin da india ta ce aƙida wajen aƙida wajen aƙida 800 gare su ga shi nan na ga abinda abinda yake cikin abin cewa cewa sinin walihin ladaim akasar min 150 rab usmanu mi'a aqida مختلفة ويعيشون بسلام مع بعض بينما المسلمين لديهم رب واحد وكتاب واحد ونبي واحد ولكن شوارعهم تلونت بالأحمر من دمائهم الله القاتل يصرخ الله أكبر والمقتول يصرخ الله أكبر Allah kiyaye cewa wai tana ba labarin India da Chi- da China suna da ubangiji abin bauta 150 150 gare su daban-daban tace aqida kun ba an bauta aqida 800 me take cewa amma su suna zama cikin aminci ba su faɗa da juna amma ta ce musulmi duk da cewa suna da ubangiji guda littafi guda annabi guda kenan me yake su yi dacewa su rayu haka ko amma ta ce duk da haka titunan musulmi sun cakuda sun garwaya da jan jininsu jinanansu sun cika titunansu ta ce an mamaki shi mai kisan zai kabar allahu akabar ya kashe shi wanda aka kashe ce allahu akabar an kashe shi wannan suna cikin abin da kyauka na kasar musulmi ne su suke zuga mu su tuwa su ba wannan makami kai da namu wannan dan adawa ka ne a baka zaka shi amma alƙawarin ƙarya a tura a ba wancan kai a baka baka suke ba haka ne haka yake haka suke wannan wallahi kuma hana zan kasa ganewa har yanzu su ba wannan makami su ba wancan makami kuma a ji a zuga gagana a zuga gagana duk mijin a abin da kace yau misali a Syria ko a Libya ko a sanda kana ana ga wai turawa a yau su suke tare da gwamnatin gwamnatin da aka tara Tripoli he gashi an kama an kashe sojinan warai a layin wancan nan adawa tare suke da shi da makaman su he da aka accident suka mutu asa ashe tare suke da shi bangare guda amurka su tare da gwamnatin Tripoli he gashi an kama jiragen su a wancan wajen Haftar kawai na su ne kuma hanzu an kasa ganowa Allah shaidan mu ana cikin haɗe gaskiya mana gaskiya kenan wa abu ne wa kenan mu bi dace mu yi haka nan kan mai zan su za su gora mana kuma abu abu aibantawa ne laifi ne a wajen Allah aibu ne aibu ne aibu ne ba abu ne ba bane ba aibin aibu ne su zaka da zama labarin ƙarya alƙawarin ƙarya nan kenan ibrahim alayhi salam sai zai musu aiki da abin da suke bauta ina kaske lokacin namu yayi to ina da yadda Allah ka mu sai insha Allah sai mu dasa daga wurin insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته